أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمين أيومنا شاترا قوة رمضان هجرة تموزاء الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوها مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi assalam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da ɗaya zuwa ɗari da biyu za mu karanta wannan aya a kanta za mu ɗora da yarda allah subhanahu wa ta'ala muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar kuma muna fatan Allah ya kashe mu akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا har yanzu dai ana cikin bayanin sallah a cikin halin da duk musulmi ya kasance a ciki ko kana halin hijira ko kana cikin halin yaƙi sallah ba a ɗauke maka ita ba musamman mu yanzu Allah ya yi muna ni'ima babu wanda zai tsangwamaka babu wanda zai damun ka in ka yi sallah ba a hana ka kiran sallah ba ga ruwa nan ba sai ka je ka ɗauko daga rijiya ba ga sauƙi nan duk Allah ya kawo masallatin nan mu ɗansu har da AC amma duk da haka ɗansu mutane ba sa yin sallah Allahu akbar Allah ce to wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su muka ce waɗansu malamai suka ce kenan wannan yana nuna sallar ba za a yi salatul khawfi ba sai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka ce a'a nasoshi waɗanda suke nuna cewa umurni ga annabi sallallahu alaihi sallam umurni ne ga al'ummarsa wannan cewa yana cikin su saboda za a sabkar da ayar yana cikin su ne kenan ta zo ne don ta yi bayanin halin da manzo yake ciki ba don ta nuna cewa sai in shina nan ba domin wa idza kunta fihim kenan ma'ana idza lam takun fihim la tuqamu fihim as-sala wannan mafhumukin ba aiki da shi domin umurni gare shi umurni ne ga al'ummarsa ayoyi da dama suna nuna wannan sai an fara magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma a koma zuwa ga al'ummarsa gaba daya kamar yadda muka kawo nasoshi a jiya falamma qada zaidun minha wataran talati zawwajnakaha likai la yakuna alal mu'minina harajun kaga na an koma zuwa ga mu'minin ya ayyuhan nabiyyu sace idza tallaqtumun nisaa kaga tallaqtum ya koma jam'i ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم بيتي لك با تحلة أيمانكم بيتي أيمانك با والله مولاكم وهو العليم الحكيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون بيتي كان بما تعمل خبيرا با waɗannan da irin waɗannan nasoshi fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratan lahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li kalimati llah dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun sace munibina ilayhi kaga tun yace mai fa aqim wajhaka bai ce fa aqimu ba kuma sace munibina ilayhi wattaquhu aqimus salata wa la takunu minal mushrikeen da haka dai malaman da suke yin istinbati da mafhumul mukhalafa anan su ce cewa wa idza kunta fihi musalla khawfi ta kare bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fahimta ta su tana da rauni fa aqamta lahumus sala sai ka tsaida musu sallah ka zabanto kai ne limami to faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak sai wata jama'a daga cikin su ta tsayu tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum sai su riki makamansu su zamanto cikin shirin ko ta kwana malamai nan suka ce nan aslihatahum wato ya zamanto makami ne na kariya ba makami na yaki ba domin bai dace ba ga musulmi su kai hari ga kafirai lokacin sallah yayi ina fatan kuna fahimta ta lokacin sallar la'asar yayi lokacin sallar la'asar yayi kuma na so mu kai makafirai hari a sallah za mu gabatar ko ko har ya kamata mu gabatar sallah ya kamata mu gabatar shi lokacin da muke jin tsoron su kai muna hari an gane ni kenan wannan lokacin zaman to kariyar kanmu za mu yi za mu shiga cikin sallah amma tare da kariyar kanmu amma bai dace mun san lokacin sallah yayi ba mu zamna kiri da mu zuba kariyar kanmu za mu yi ba mu je mu kai musu hari mu bata lokacin sallah domin an umurce mu da wannan an umurce mu da wannan hada su shine mafi alkhairi gare mu da mu yi guda mu bar daya an gane wannan da kyau sannan malamai suka ce wato ya zamanto difa'i makami in na kariya ne an gane ni kamar wanda dole sai da shi zaka iya kare kanka domin makami kala biyu ne akwai makami na kan hari akwai makami na kariya za ku ga babban soja mafi yawanci da manya-manyan sojoji ba a ba su babbar bindiga haka ko ba haka ba akwai wata bindiga karama da ake ba su saboda su sun gwani wannan don su kare kansu su aikin su su ba da order a ta yi aje a yaƙi su ba da oda kamar da suke cewa oda da english kenan manya-manyan bindigogi da su aka kai hari ya zan wajibi kowane soja zaman suna da wato lokacin da za a yi sallah akwai makami na kariyar jiki amma ɗaukan makami na kan hari bai dace ba saboda ana cikin sallah an gane ni sannan malamai suka ce makami na kariya in yana da jini kamar lokacin da ake yaki da takobi ko muqaddasa bindiga to mutum ba zai aje shi ba dole haka zai yin sallah saboda lalura ad-daruratu tubihu al-mahdhurat wadansu malamai suka ce ba'd al-mahdhurat sai ya zaman to koda yayi sallah da wannan sallah ta akwai ta don mi don ba zai bar makamin ba kada a zo a kawo hari a kashe shi an fahimci wannan da kyau dan haka kuma ya zamanto makamin bai da nauyin da zai shagaltar da shi daga khushu'i domin in ya zamanto zai shagaltar da shi daga khushu'i to ai kuma babu sallah domin khushu'in shine rayuwar sallah al khushu'u huwa ar-ruhu lis-salah an gane ni dole in babu khushu'i irin sallar mu ta zamani je mu dan tabo kissoshin mutanen da ba su da khushu'i a cikin sallah ko ba haka ba dan haka dai a takaice ana buƙatar khushu'i Allah subhanahu wataala ce fa idza sajadu idan suka yi sajada daya falyakunu min wara'ikum sai su koma bayanku wal ta'ti ta'ifatun ukhra sai wata jama'a ta zo lam yusallu wadanda ba su yi sallah ba falyusallu ma'ak sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum su riki saunarsu sannan kuma su riki makamansu muka ce Hudhaifa yayi sallah da waɗansu mutane raka'a ɗaya ɗai to in mun dibi zahirin waɗannan aya ko waɗannan jama'a raka'a ɗaya ɗai suka yi amma riwayoyin da suka zo sai suka nuna sun cika sallah sai waɗansu malamai suka yi tarjihin cewa wato al-musbit muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da wani abu ana gabatar da shi akan wanda bai tabbatar da shi ba tunda shi Hudhaifa yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga an yi raka'a daya to a gabatar da riwaya ta ya halatta ai raka'a daidai sai zaman to ga kasarkin da ake cewa an taksuru min as-sala wadansu malamai suka ce a'a tunda mafi yawancin ruwayi sun zo da cewa sahabbai sun cika sallah to a sai cewa sun cika sallah sai zaman to tashi riwaya shahada ce ba za a yi aiki da ita ba wallahu subhanahu wa ta'ala a'azzu wa akram sai Allah subhanahu wata'ala ce to waddal ladina kafaru waɗanda suka kafirta suna guri law taghfuluna an aslihatikum ku rabkana ku manta daga makamanku wa amtiatikum ku manta makamanku kuma ku manta kayanku mun faɗi cewa kaya ba wai makami ɗaya ne ake bukata wajen yaƙi ba ya kamata abinci a yi ƙoƙari a fake abinci da kyau an gane yana da kyau kuma a yi ƙoƙari ya zamanto likitoci masu yi wa mutane magani a kiyaye su a tsare su domin da an watsar da abinci ko aka wato hallakar da abincin naku aka kai masa hari likitocin an ka kashe su an ci ku yaki shi yasa kuke ganin yanzu kasashen da suka ci gaba a duniya a'a ba wai sojojin ɗai ba da makamai a'a mai wanda suke ajiya suna aje mai mai yawa wanda za su iya shekara ashirin suna aje da shi yanzu amurka tana da mai wanda za ta iya amfani da shi shekara da shekaru ta aje shi wannan man saboda koda yaƙi zai barke ƙasashen laraba su ce ba za su sayar musu da mai ba kaga sai su fito wannan mai sannan kuma amerika ita karan kanta tana da mai cikin sahara ta aje shi ba ta amfani da shi saboda tunaninta wai sai man duniya ya ƙare sannan ta fito da nata sai yadda ta ga dama ta mallaki duniya alhali shirme ne Allah shi adda arziki yake fitar da shi ina fatan ku fahimci wannan dan haka dai tattale ya kamata ai tattale wa amti atikum da kayanku dan ka a ce a'a ku kawai a hadda kayan naku suna da muhimmanci fayamiluna ilaikum mailatan wahida za su karkato gare ku karkata daya su muku wato abin da ake cewa bugun kawo ko ba haka ba suke cewa yan ku kawo masu yin karate wala junaha alaikum Allah ce to babu laifi akan ku in kana bikum azan min matsarin in akwai wato wata cuta wadda za ta same ku ko ta same ku min matsarin ta ruwan sama wani rashin lafiyan shi yana nan idan ruwan sama sun sauka yana da emasi ko abin da ya kama da haka wani kuma a'a ruwan kansu suna sa mai rashin lafiya in sun sauka aw kuntum marda ko kuna da wani rashin lafiya wanda ba wancan ba na ruwan an tadau aslihatakum babu laifi kenan ko aje makamanku an gane ni wanda ya zamanto bai iya dauka sai ya aji ya zamanto amma ba kowa ba wannan kenan istisna'i ne na mutanen da ba su da lafiya wannan ke nuna cewa kuma ana yin yaki cikin lokacin ruwa don an ce in kana bi kuma azan min matsarin kaga ya halatta kenan a kai hari cikin lokacin ruwa an gane ko wannan ke nuna cewa kuma ana iya tafiya wajen yaki mutu rashin lafiya ya kama shi kuma yana yiwa wanda yanzu lafiya ta lau amma yana da rashin lafiya ke tashi bai cewa ba zan je wajen jihadi ba don baka da tabbacin rashin lafiyar naka zai tashi ko ba zai tashi ba dan kaga wadansu sai in an tafi ne rashin lafiyar zai zo musu ina fatan kun fice ni sai Allah subhanahu wataala ce wa khudhu hidrakum ku riki saunaku duk inda kuke wannan yake nuna cewa musulmi ya kamata a tashi a nemi ilimin da za a kare kai domin yanzu makaman ba su isa sai kana da ilimin da za ka kera makami kullum mu zauna bayan turawa muna sayan makamai gare su wannan ba zai yi ba wannan ba sauna ba mu riki saunan mu ba abinda an rikon sauna mu je mu nemi ilimi yadda suka kera mu kera wannan shine rikon sauna amma yanzu mu zauna in suka ce ba su sayar muna da makamai ga mu da kuɗi sai a kashe mu bai yi ba wannan shine dalilin da yasa yanzu yaƙi turawa su suke da ƙarfi ko da muna da dukiya muna da mai karkashin kasa muna da kaza wannan duk bai zai ishe mu ba sai muna da jami'o'in mu waɗanda za su kera muna makaman da za mu tunkara su domin in suka ga duk musulmin duniya za su haɗa kai wuri ɗaya sai su ce ba za su sayar muna makamai ba to kaka da mai kera makami da wanda bai da kera makami an fara yakiwa zai ci subhanallah da yawan ku musulmi ba su gane wannan sannan kuma umurni da sallah lokacin yaƙi dama in kana cikin tsanani ka fi tunawa da wa da masoyinka ko ba haka nan bane idan mutum yana da mahaifi wanda ke taimaka mai ko yana da wani mutum wanda yake taimaka mai sai mutumin nan ya mutu sai lalura ta taso mai zai tuna da shi ko zai tuna ba yanzu kuna cikin matsala shine lokacin da ya fi kamata ku kusanci Allah subhanahu wataala ku samu makami na imani kafin makami wanda kuke rikawa kaga an nuna maka muhimmancin sallah sai ku tsarkake zukatanku ku yi bauta ta Allah subhanahu wata'ala da zukatanku don saboda Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku ko ba haka ba amma muna ana zaman lafiya shin ba ai sallah ba balle an ce ana tashin hankali suna mamuntawa da abin da ake ce ma sallah ina fata an fahimce ni in ana tashin hankali kace ma wani zo kai sallah sai ce ka hauka ce kenan ba hauka cewa bane shine abin da ake bukata da irin waɗannan ayoyin malamai suka fitar da wata ƙa'ida da ake cewa al'akhdu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah riko da sababi bai nuna mutum bai yi tawakkali ga Allah ba mu duba mu gani ana fagen yaki Allah ce su riki makamansu an gane ba a cewa ai sallah suke yi to ai ba sai su rika makami ba su yi tawakkali ga Allah a'a sai Allah subhanahu wataala ya umurce su su yi al-akhdhu bil asbab rike makamin ba shi zai sa ba za a kashe ka ba yana yiwa kana rike da makamin a kashe ka yadda ko ba cikin sallah kashe bayan an je fagen yaki ana bugawa ana ya kashe ka ko ba ka nan bane amma duk da haka Allah ce mi wa khudhu hizrakum ko wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum amma mutum ya zo ta ni ban tsoro ya fitar da abu ga fili a zo a hada kashi to wannan ba abin da ya kamata bane a'a wannan ba musulunci bane musulunci yana bukata al-asra wato hadisi wanda ya zo cikin sahih muslim na Ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba fita wani yaki ba illa warra face sai yayi tauriya sai yakin tabuka shi kadai ne abba ai tauriya ba in za a tafi yaki gabas to yamma za a za a fita an gane ni sai ya fita yamma sai munafikai su tura wasiku su ce ai gashi nan zai kai muku hari sai a ji an kai hari gabas an gane ni in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fita gabas sai a tura makafiran da suke gabas cikin Madina takarda da wasiƙa a ce musu gashi nan sai a ji an kai hari yamma in kudu ne a ji an kai hari arewa illa warra tare da ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tawakkali ga Allah ko ba haka ba abu na biyu in baka fahimci wannan ba Dr. Abdul Muhammad Tahan an gane ni a cikin muzakkirarsa wanda yayi a jami'a ta wato Makka an gane ni ma'ahad na Rabitul Alam al-Islami yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira an gane ni ai Allah subhanahu wataala ya tabbatar mai da zai taimake shi ko ba haka ba amma kuma duk da haka ya boyi duk da haka ya yarda ya zauna cikin gharu saur da ake cewa gharu saur ba kogon hira bane kogon saur daban lokacin da za a hijira kogon hira daban kafin hijira lokacin da ya kasance yana zuwa yana yin tunani game da al'amari don mutane suna san tsammanin duk kogo guda ne ba ɗaya bane ko wani yana da wurin shi daban lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita sai ya bi hanya ta Taif dan shi wancan kogo yana wajen hanyar Taif ita ko hanyar Taif ba ɗaya suke da hanyar Madina ba kafirai da suka san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da magoya baya a Madina hanyar Madina suka fara bi suka bita suka bita suka bita ba su ga komai ba sannan suka dawo kaga ashe wannan ya nuna maka cewa sai an hada da dubara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga cikin kogo dan ya koyi aka zo aka bari sai da aka yi yan kwanaki an daina bid'a hankali ya kwanta sannan aka dauki wani mutum an gane ne mushriki kafiri shi da kan shi ne ya ji jagorance su ya nuna musu hanya za su biya shi kaga manzo Allah sallallahu alaihi bai ce ba zan amfano da kafiri ba a'a in dai abin da Allah ya halatta ne sai a amfano da wannan kafirin bisa ga abin da Allah subhanahu wataala ya bashi haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a koye har yazo kenan da haka baka fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawakkali amma duk da haka sai ya koyi haka irin waɗannan ababen da muka musulmi kawai mutu muna abubuwa sagaga babu tsari babu kaza babu kaza ko mutum ya ɗauko mota ya taka ta ɗari biyu babu gaida babu sabab cewa da lahiya ya ce a'a ai na yi tawakkali ga Allah wannan ba gaskiya bane Allah subhanahu wataala ya bar maka hankalinka balil insanu ala nafsihi basira amma in an je fa idza azamta fatawakkal ala Allah amma al'akhad bil asbab wajibi ne wani kaji an ce mai da lafiya ce a shi yayi tawakkali ga Allah yana yawa kai tawakkali ga Allah baka sha magani ba an gane ni tunda waɗansu an nuna cewa wala yastarquna ba su ne ma ai musu ruqya amma kuma shan al'akhd bil asbab ne to nan muka samu matsala tsakanin musulmi da kafirai su musulmi sai sun kai tawakuli abinda ake ce ma tawakuli shine ka bi hanyar da ba ita ce Allah ya ce abi ba wajen dogaro da shi su ko kafirai sai suka yi jifa da tawakkulin ba ruwansu da shi an gane ni shi bature bai yarda ba da tawakkali ga Allah in babu assurance babu harka an gane ni lamari ba zai taba yiwa ba hakan ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba babu ruwansu da kaddara ka ce a ayi kaza ayi kaza su dai dole dole sai an ɗauki mataki ina so da da wannan munasaba wata kisa da ta faru akwai wani gari da ake ce ma Illela tsakanin Niger da Najeriya kusan garin mu kwalli to shikenan akwai wata kasuwa da take ci duk ranar Lahadi sai akwai wani gangare inda motoci suke zuwa irin motocin nan waɗanda ake cema diton lori to inda suke gangaren nan to mutane yan kabu kabu suna zuwa su yi su aza mashin mashin to ita ko babban mota an san cewa burkinta da iska yake aiki wani lokaci in an ka danna iska bai zo ba magana ta kare ko ba haka ba sai aka ce ma yan kabu kabun da ke wannan wurin don Allah su jaye mashin mashin su kauce ma wurin nan inda motoci suke wucewa sai suka ce ai babu komi sun yi tawakkali ga Allah akwai wani bagwari shi nan ya ce Allah na nan ɗan bahaushe ke mutuwa ya ce Allah yana nan ɗan bahaushe ke mutuwa an gane saboda wannan ba tawakkuli bane Allah bai umurce mu mutun kare halaka ba gaba da gaba amma kuma in ka dauki mataki kuma sai kai tawakkali ga Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani balarabe da ya zo Madina sai ya saki tagoshi sai aka ce darme ta sai ce a'a tawakkaltu ala Allah an ka ce a'a iqilha wa tawakkal ala Allah ko thumma tawakkal ala Allah au kama qala sallallahu alaihi wasallam an ka ce daure ta sannan ka dogara ga Allah ina fata kun bince ni in ka ɗaure ta ba wai igiyar ka bace ta tsayar da ita Allah ne ya tsayar da ita to amma kuma Allah ya yi umarnin aimi a ɗaure to wannan shine musulmi ba su gane ba kullum sai mu tafi muna nan kana nan baka aikin komai baka tunani baka ilimi babu kaza mun ki kokarin mu kirkiro makamai kullum muna nan muna jiran mahadisai ya bayyana kana nan kafin raina bugun kanka kana jiran mahadi shi bayyana lalle mahadi in yazo Allah zai taimake shi to amma shin zamanin ka ne mahadi zai bayyana ko ko jiran zakai kafirai su ta tafka maka kashin banza haka mata musulmi zama muna da wayo a'a Allah ce wa khudu hidrakum ku tashi ku nemi ilimi ku koyi fizik da shimi ku iya makamai ku yaƙe su in Allah ya sa ana tsakan yaƙi ma hadisi zo fa biha wa ni'ma amma kana nan kana jiran hadisin da ke cewa ba yahude ba za a tashi alƙiyama ba sai wato ba yahude ya koma bayan wani itse da ake cewa al-gharqad ya ce ma musulmi taho ga ba yahude bayana to shi kenan shi musulmin nan da wani irin makami da zai kashe ba yahude ko ko haka na kawai Allah zai kawo wannan nasara ko ko kana da tabbacin kana cikin mutanen da wannan abin zai zo kana cikin wannan lokaci dan haka hadisan da na mahadimu ba mu karyatar da su ba hadisan da na cewa ba Yahudi sai ya kai inda yana gudu ya laɗe bayan iccen ya yi magana an gane iccen garkat ne ɗaya ba zai magana ba wanda Isra'ila tana nan tana shishifka shi a abin da muke suna to don haka a yi ƙoƙari a kama jiki musulmi don can a ce kaza kaza kaza a'a lalle in an samu mota mai yana daga cikin asbabu waɗanda Allah ya nuna cewa mota za ta tafi ko ba haka ba amma kuma ba man yake jan mota ba dan akwai lokacin da za a samu man mota tana da lafiya kuma Allah ya hana mata tashi kuma ba za ta tashi ba wuta tana kuna ko ba ta kuna Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kaga sai ta yi sanyi saboda wuta tana kuna ne da izinin wa da izinin Allah amma baka cewa to bari ni ma yanzu dai Allah ni ma ina son kai irin abin annabi ibrahim ka sa hannunka cikin wuta yanzu suna yin ofitar da kai billahi la ilaha illa huwa a'a dole na mu gane waɗannan abubuwa guda biyu al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah duk abin da zai kawo wa shubha musamman ga mai da'awa to sai ka nisance shi a'a ba wai don saboda Allah shi zai tsare ka ba eh Allah shi ke tsare ka amma duk abin da ke kawo matsala ka nisance shi shi yasa Allah ke cewa kakku yi kaza kakku yi kaza kakku riki masoya waɗanda ba naku ba la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin saboda wannan addinin na Allah na li yuzhirahu ala ad-din kulli sai Allah ya kai shi inda zai kai shi amma in kuka yi kuskure ku za ku sha wahala ku ne za ku samu matsala wannan shi ne abin da ya kamata musulmi su gane wannan kuma aya ya kamata duk inda duk inda musulmi suke a duniya duk inda ake ba da formation hatta da kasashen kafirai a koya ma musulmi wannan sallah domin daga cikin kundinsu bai yiwuwa munan portar da teni kullum a zo a koya ma yadda za ka halbawa da yadda za a halbe ka kuma ba a koya ma salatul khawfi ba zancen baka sallah bai ko taso ba muririr furla murde fi ba ta yi dole na ka iya sallah ko ana cikin tsoro ka yi sallah ba a kai maka giya ba ka yi ta kuwa a zo a halbe ka ba ka sallah ka ta wutar jahannama direct ina fata an fahimci ni dole a koya musu sallah ga yadda ake sallah bai dace ba ya zaman to ka bauta ma ƙasa ba ka bauta ma Allah ba a'a ka bauta ma Allah ka tare da bauta ma ƙasa ka in ma su sun yi imani da bauta ma ƙasa don ƙasa ba bauta mata ake ba ba ta halicce ka ba kai kanka daga ƙasa aka halicce ka an gane ni a'a a bauta ma Allah cikin tsarin da Allah ya ce Allah ya ce mu kare kanmu amma zan can bauta ma ƙasa muku za mu bauta ma ƙasa ba don mu Allah bai ce mu bauta ma ƙasa ba shi Allah cewa mu bauta mishi ubudu rabbakum allazi khalaqakum ni ko ubangiji na wanda ya halicce ni shine Allah ƙasa bata halicce ni haka ba zan bauta ma ƙasa ba amma zan yi ma Allah da'a in yi biyayya ga duk abin da bai saba ma Allah ba don saboda tabbatar da tsaro da ci gaban ƙasa ta wannan shi ne abin da kamata kowa ya gani don haka su bar ku ba su koya muku addini ba wallahi za ku yi kumiya su koya ma halba bindiga su koya ma tsaro su koya ma yadda aka kamo wa mutane su koya ma yadda ake ba mutane kashi da manya manyan wanga sanduna a koya maka kaza a koya maka kaza ka kullum kai da abdisa ga hatsari baka wuce a kashe ka ba tunda ana neman jami'an tsaro a kai musu hari kuma baka sallah kuma kana takama da rashin imani har kana cewa kai baka sallah baka salati ba ka cin abin mai sallah ko ko kai ba aikin Allah bane kake yi ko ko kai ajan sekre ne ka je ka dauko sirrin mutane ka je ka kai da mai laifi da wanda bai da laifi a kaba a kai gidan kasu a ci mutumcin mutane a kashe na kashewa wannan aikin banza ne kake makanka domin shi wannan da ya tura ka radda duk kai yi retret shina kuma iya hidda ka aiki ta ɓaci tsakankanin ku kuma za ka mutu gaban Allah ka saba ma Allah saboda shi ka tsine mai ya tsine maka Allah ya tsare mu dan haka dai wannan aya tana dauke da fiqh mai mai yawa ba za mu iya cewa da sai mun kai karshen su ba Allah subhanahu wataala ce innal inna Allah haqiqa Allah a'adda lil kafirina azaban muhina yayi makafirai tattalin azaba wanda take ta walakantarwa Allah ya tsare mu sannan anan abin da ya kamata ku fahimta shine cewa Allah ce yayi musu tattalin azaba ta walakanci azaban nan kala biyu ce an gane ni azaba ta duniya da azaba da ta lahira kafirai ba wai azaba ta duniya ce kawai za su sha ba a'a kuma ba ta lahira kawai ba akwai azaba ta duniya akwai azaba ta lahira azaba ta duniya Allah yana iya aiko musu wata musiba daga sama ta zo ta azabtar da su kamar yadda ake tura musu wuta kwanakin baya kuna jin wata wuta da ta je kasar Isra'ila ta kone gidaje sun dubai bai Allah ɗin san iyakar su wannan Allah ya turo wannan wuta ko ba haka ba sannan kuma yana yi wa Allah ya azabtar da su duniya ta hanyar ku Allah ce qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum to kaga nan da anka ce inna Allah adda in shi ya ga dama ya turo wata musiba ta same su ko ko yakin da za ku yi musu sai Allah ya tabbatar ya musu tattalin azaba da tattala katarwa sannan kuma tashin alkiyama Allah ya musu azab tattalin azaba ta wuta wanda ba da ku za a ba su azaba ba a'a ku kuna cikin ni'ima za a sa mala'iku su dandana musu azaba da sauran halittun da a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu sai Allah ya ce fa idza qadaytumus salah
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
Allah ce fa'iza ƙazaitumus salata idan kuka ƙare sallah, an gane, asalin alƙaba a cikin istilahi na malaman fikihu in an ka ce ƙaza'i shi ne ka mayar da sallar da lokacinta ya fita, ko ba shi ne mun ka sani ba, shi yasa ma malam bahaushe bai da tsodun, shi na da lamun sai an ka ce kala'i wani zane in yi kala'i in ka ji an ce zane in yi kala'i kenan zane in je in yi sallar da lokacinta ya wuce to amma na sai Allah ce fa idza qadaytumus salata ba Allah yana nuhin in aka ramka sallah ba a'a idan kuka kare sallah kuka yi ta shine abin da ake nuhi in kuka kai karshen ta kenan idza addaytumus salah an gane ni fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru allaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra shine idan kuka yi shine ake nufi to amma shi qada'in nan shin kaka ana ramka sallah in lokacin ta ya wuce ko bai wuce ba suna daga cikin qadiyoyi na fiqhu masu wahala suna da wato shu'ab rassa da dama sai dai zamu iya tabo waɗansu daga cikin su qada'in nan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗaya daga cikin ku bacci ya kama shi lokacin sallah yayi wuce ko ko yammanta sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace falyusalliha idza zakaraha yayi ta lokacin da ya tuna ta to dan haka in ka tuna da sallah idza nama ahadukum anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha lokacin da ka tuna sallah misali namanta ban yi sallah azhar ba an gane ni ba ara shi kenan sai na tuna yanzu kawai to abin da ya kamata ko da ina nan ga tafsirin ga abin da ya kamata in tashi ina da alwallah yanzu yanzu in yi kabbara ko ba haka nan bane to wannan shine abin da hadisi ya tabbatar to inda ake samun sabani an gane ni wannan hadisi ingantacce ne imamu muslim da imamu ahmad suka fitar da shi inda ake samun matsala shin mutumin da ya suma sai lokacin sallah ya wuce kaka za a yi da shi mutumin da ya bar sallah da gangan akwai ram ko gare shi ko babu to wannan sabani ne wanda ina ganin ban ce ana iya kare shi ba har duniya ta tashi waɗansu malamai suka ce gaskiya mutumin da ya bar sallah lokacin da ya wuce bai da ramko dalili suka ce yana zaune shi mutumin da yake bacci bacci yake rufi alqalamu an salasin ko ba haka ba shi da ja shi ko wanda ya manta rabbana la tu'akhidna in nasina amma wanga yana zaune ana belot ana dara ana hira da sheri wanda aka ce ma sheri wanda a matsayin sheri kaga yabban lokacin sallah ya wuce sai bayan lokacin sallah ya wuce sai ce to yanzu zai dawo shi sallah suka ce a'a ai lokacin ta ya riga ya wuce dan haka ba zai ramka ba wadansu malamai suka ce akwai ramko gare shi domin an ce fadainullahi a haƙo an yi ƙuda bashin Allah ana biya ne wannan saɓani ne na malamai amma dai shi shekar islam ibn taimiyya da sauran malamai sun tai cewa kawai in ya bar lokacin sallah ya wuce da gangan babu rinko gare shi sai dai ya yi istighfari domin anna'imu wan nasi suna da uzuri shi ko wanga bai da uzuri shi wanda yake bacci yana da uzuri ko bai da uzuri mutumin da ya yi mantuwa yana da uzuri ko bai da uzuri to shi ko wancan fa abu na biyu wanda malamai suka yi saɓani gare shi kan qada'in sallah shine shin lokacin da dimmanci sallah fiye da daya ko ko nan manci sallah daya to kakara zan yi in maida su malamai suka ce dole in kan manta azzaha la'asar sai ka tuna bayan magariba to mi zaka yi zaka zo ne kai wato azhar sannan ka zo kai la'asar ko ba haka ba to yanzu shin jeranta wannan wajibi ne ko ba wajibi bane sannan kuma wani lokaci kana iya tuna sallah wata lokacin ta ya shigo to kakarai za a yi to waɗanda suna daga cikin matsalolin da mutane suke yawan tambaya wasu daga cikin malamai suka ce a'a tartibin nan wajibi ne malaman malikiya sun ta yi cewa wannan tartibi wajibi ne dole in kammanta sallah sai ka dawo ka yi waccan sallah ta bayanta sannan ka dawo ka yi duk sallolin da suka, suka biyo bayanta dalilin su suka ce man nasiya salatan hadisi ibnu umar wanda ya manta sallah wa huwa ma al imami fi ukhra yana tare da taliman kuma cikin wata sallah falyusalli ma al imami yayi sallah tare da liman ya karasa fa idza faragha min salatihi in ya karasa sallar sa falyu'id salatin lati nasi sai ya mayar da sallar da yammanta thumma liyu'id salatin lati salla ma al imam sannan ya mai da sallar da ya tare da liman wannan hadisi da shi suke kafa hujja amma hadisin bai inganta ba kwata kwata da haka cewa in mutum ya manta sallah dole sai ya dawo in ina tare da liman in ci gaba da sallah in ni kare in bai da wannan in saki in bai da wannan wannan hadisi ne la yasihhu bai inganta ba da haka wannan kaida ta tashi aiki an gane ni su ko wadansu suka ce a'a idan mutum yayi sallah yana cikin sallah to zai cika sallah sai ya mai da sallar da ta gabata su ne shafi'iyya suke kafa hujja da wani shi ma wani hadisi hadisin ibnu abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan nasiya ahadukum salatan fa zakaraha idan ɗaya daga cikin ku yammanta sallah sai tuna ta wa huwa fi salatin maktuba yana a cikin sallah wanda take ta wajibi ita ce maktuba mafruda kenan falyutimma allati huwa fiha ya cika sallar da yake a cikin ta fa idza faragha minha qadan qada allati nasi idan ya kare sai shi mayar da wancan wanda ya tuna da ita shi ma wannan asar bai inganta ba to kaga yanzu an samu matsala wancan waɗanda daga cewa sai ka maido salloli bai inganta ba wanga daga cewa in ka ƙare kawai da ka tashi sai ka mayar da sallar da ka tuna shi ma bai inganta ba to ya za mu yi kaga yanzu na an shiga matsala to su waɗancan da suke cewa sai a tambaye su a'a tartibin da za a yi masalloli shi wannan wajibi ne in mutum ya tuna saboda mi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ghazwatul khandaq sallolin da bai samu damar yi ba ya yi su bayan sallar magriba sai ya jero su ɗai bayan ɗai ɗai bayan ɗaya an gane ni kuma sai ya bi wato misali mu ce azhar la'asa to kaga tunda da azhar ya fara wannan yake nuna cewa mutum in ya tuna da salloli suna jere waɗanda zai ramkawa wajibin shi ne ya jera su ɗai bayan ɗaya tunda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera su bayan ko lokacin su ya wuce kaga magana ta rike ta kare to amma yanzu anan zancen da ake yi waɗanda suke cewa dole sai ya mai da waɗansu salloli waɗanda suka wuce waɗancan saboda tartibin wajibi ne a'a ba wajibi bane dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sallar magriba ta yi ya tuna bai yi sallar azhar ba bai yi sallar la'asar ba an gane ni zamanin yakin khandaq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magriba ya gabatar sai da ya sallar magriba sannan mi sannan ya dawo yayi sallah ta azhar sannan ya dawo ya yi sallah ta la'asar to kaga wannan shi ne sannan kuma malamai suke cewa akwai wani kiyasi shin yanzu muƙaddarta mutumin da ya tuna da sallah yana cikin sallar farilla na tuna ban yi sallar asuba ba kuma ina cikin sallar azhar masala to yanzu ka kaza ne su a ka'idar ta malikiya sun kace a'a kawai ka ta sallah za kai ko kuma ka cigaba da yin wannan sallah in ka kare ka dawo kai su bayan sannan ka dawo kai ko ko ka kace ta malamai suka ce a'a anan mu dauka sallah guda kan manta ko sallah biyu yanzu kana cikin wannan sallah to akwai tarjihin da ake yi yanzu misali ita wannan sallah lokacin ta ne in ni ji tsoron lokacin wannan sallah zai fita na farko wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da lokacin sallah magriba kaga dole mu gabatar da sallah da lokacin ta cikin ta abu na biyu yanzu muna da sallah guda biyu ita wannan lokacin ta ya kusa fita baka yi ta ba sai ka bari sai da lokacin ta ya fita sai ka yi waccan kaga duk sallolin biyu sun zan kalai kaga ko ashe a gabatar da wanda za a samu cikin lokacin ta sannan ai waccan kala'i ya hidu sallolin biyu su koma biyu su koma kala'i kaga baka fa'idantu da wani abu ba sannan ita wannan sallah da kake son ka ɗauki lokacin wannan ka bata shin sallar da ake cikin lokacin ta ita ta fi cancanta a bata lokacin ta ko ko sallar da ba ita ba kaga da wannan zaka gano cewa waccan magana da suka yi duk da ibnu rushd dan malikiya ne da ya rubuta littafi bidayatul mustahid bai tafi tare da imamu malik kan wannan ba yace don saboda salloli in sallah biyar ne waɗanda baka yi ba ga sallar farilla lokacin da zai fita yace to ya za a yi cikin su wacce ce zaka ba lokacin ita wannan lokacin ta ne su kuma waɗancan guda hudu da basu zo ba cikin su wacce ce zaka ba lokacin sai ka rasa wacce ce zaka ba lokaci da haka dai a takaice zan ce mafi inganci ka za ka ƙarasa sallarka sannan ka yi sallah sannan kuma ƙadiyya ta biyu wadda malamai suke saɓani a kanta mutum idan ya zo iske liman ya yi raka'a ɗaya ko ya yi raka'a biyu to sallar da zai cika mine ne hukuncinta an gane ni hukuncin do hadisi guda ake kafa hujja da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuna za a tada sallah kakkayo gudu kakkayo sauri munan yanzu mutum na zaune an ji an yi kiran sallah sai su zaman su su ce nawa ne an kai kiran sallah sai a ce karfe 1 ne da minti 5 sai su to kun salli man bai zuwa sai da shafiya sai a ci gaba da hida ko ko a ce buga mu da premium nan sai mun sha shayin nan mun hidin dadin haka ko ko a ci gaba da dara ko a ci gaba da kallon match musiba wanda ta same mu a wannan lokaci ana kallon match sai a ji an tadda iqama to masu imani irin na sahabbai suna da su barin kallon match su sai zuwa sallah yanzu sai a zabu da a ɗauko buta fatatal fatatal wani ma lokacin da zai wajen tsarki pat pat pat pat pat a zo a yi sallah ko da yake zuwa sauran raka'a ɗaya ko ba haka nan bane ce to kai wane ce ka san limamin nan doguwar sallah shaka ni ko bai iya son san doguwar sallah to ita dara da kake ita kula da nawa ake baka balo da kake kallo in ka shekara arba'in kana kallon balo doktora nawa za a baka babu ko ba haka ba wancan aikin Allah ne kake yi da zaka cewa liman minti goma ya bata muku sallah kana tsoki kana zagin malamai sai ka ya zo ya yi faffafaf to sai aka samu mutum bai samu sallah ba to inda ake samun matsala sallolin da suke da asirtawa da bayyanawa amma in sallah ce wadda ake bayyanawa babu matsala falyusalliha idza zakaraha in kammanta sallah asuba ka tuna da ita bayan sallar isha'i ko ka tuna da ita kusan sallar azhar za ka yi karatun ta bayyane domin kaifiyar ta ake bukata kamar yadda in ka rasa raka'a guda ta juma'a raka'a guda zaka karo kuma a bayyane zaka yi ta dan waɗansu duk irin waɗannan abubuwan ba su ba su fahimta su to amma sallar da ake samun matsala sallar da karatunta ya saba ma juna ya zamu yi anan yanzu misali mutum ne yazo ya iska liman yayi raka'a biyu na sallar isha'i sauran raka'a biyu shin biyun nan na ƙarshe bayyana za a yi su koko a sarki kullum za ka ji fatawa shin mallan da wuya a yi sati baka ji irin wannan tambaya ba to shikenan akwai hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi sauri ku zo cikin natsuwa fama adraktum fasallu abinda kuka iske na sallah sai ku yi tare da liman wama fatakum fa atimmu duk abinda ya kubce muku sai ku cika to sai waɗansu malamai suka fice wannan sun kace to in an ce fa atimmu cikawa za a yi kenan sai ya zaman to raka'a biyu na farko da ka samu naka ne da liman ya sallame ka cikawa za ka yi sai ya zaman to raka'a biyu na biyu a sirce za ka yi su domin ciko ne za ka yi an gane wannan akwai wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim riwaya ta biyu fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu abinda ya kubce muku fasallu abinda kuka iske ku sallace shi wa ma fatakum faqdu abinda ya kubce muku ku mayar sai suka ce to kenan mayarwa za ka yi shi ne wato abin da 'yan maliki sun ka ce akan shi kenan yanzu kai lokacin da liman ka iske shi ya yi raka'a biyu biyun da ya yi raka'o'i biyu ne na mi waɗanda ya yi a bayyane ko ba haka ba biyu a sirce kenan biyu waɗanda za ka yi faƙudu karamka sai ka yi karatu bayyane to kaga duk waɗanda hadisai kuma sun inganta to shi yasa kuka ganin kullum ana samun saɓani amma inda za mu yi tarjihi sai mu ce abin da yafi shine ka yi su a asirce domin lokacin da liman ya sallame kana matsayin sallah ce taka ta kanka yanzu ba tare da liman kake ba amma wanda ya bayyana sai mu ce mai babu laifi ba za mu mayar da kai ba an gane ni wannan shi zai nuna maka in sallan magariba ce saboda nan ba akwai matsala in misali ka iske liman yayi raka'a daya sallan magariba ka zo ka same shi ta biyu ya bayyana ta uku ya asirta to yanzu in ka tashi in cikawa za ka yi a asirce za ka yi in kuma ramkawa za ka yi a bayyane za ka yi haka in ka iske yayi raka'a biyu sai ka samu raka'a guda ta ƙarshe to in ka tashi in ramkawa za ka yi biyu gaba ɗai da za ka yi ka yi waccan ka zamna an gane ni a bayyane kuma ka yi waccan ka zamna saboda biyu suka kubce ma waɗanda a bayyane in kuma wato cikawa za ka yi ɗai sai ka yi ta a bayyane ta ƙarshen sai ka yi ta a asirce an gane da kyau hadisan duk sun inganta tarjihi ne na malamai waɗansu suka ɗauki cewa faƙadukin nan shine cika dan fa'atin mu ku cika faqdu wani lokaci yana iya daukar ku cika wani lokaci yana iya nuhin kuramka don an ce fa idza qadaytumus salata ay fa idza addaytumus salata sai suka yi tarji'i suka ce wato faqdu ma'anahu fa addu wannan sabani ne wanda malamai sun yi shi akan waɗansu nasoshi kaga duk hadisai sun inganta amma kuma wajen fassara ne aka samu matsala ba za mu iya ci da sauri mu ce sai ya bi ta wani magana ta ƙarshe wadda muke son mu kawo anan shine qadiyya ata aljam'u bayna salatayn shin ya halatta a hada salloli guda biyu a lokacin balaguro ko ko bai halatta ba sai lokacin da ba na balaguro ba to kaga nan lokacin da aka zo aka samu sabani waɗansu da suke a'a shi bai ga nassin da yace ba ban san aya ko hadisi da sun ce ana hada salloli guda biyu ana balaguro ba ni dai hankali na yayi kwantawa in yi sallah ko cikin lokacin ta ba haka nan bane malamai ba suna kawo maka ra'ayinsu bane a cikin addini hadisi ya tabbata daga Anas an gane ni sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare da a gare shi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi shi Anas yace qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idar tahala idan zai balaguro qabla an tazigha shams kafin rana ta karkata menene ta karkata ma'ana kenan kafin ta zo tsakiya ta dan karkato kaɗan kamar sha biyu da minti goma sha biyar akhara zuhura ila waqti al-asr zai jinkirtar da azhar sai zuwa lokacin la'asar saboda bai sallah ba yana kan balaguro azhar tayi sai ya barsa sai lokacin la'asar tayi sai shi ita summa nazala sai ya sabka fa jama'a bainahuma kaji jama'a ko zai hada su fa in zagati shamsu in rana ta karkata qabla an yartahila kafin ya balaguro sallar zuhura zai sallar az-zuhur thumma rakiba sai ya hau kaga nan ya gabatar da sallah saboda lokacin ta yayi bai yi la'asar ba saboda bai yi ba muka ce ba dole bane sai an yi jam'i idan mun kawo wannan magana amma abin da ya gabatar da ita saboda farkon lokacin ta ne kuma lalura tana iya kama kowa ko kuma yana yiwa mutuwa ta zo amma sai ya fi fatan ya gabatar da sallah a lokacin ta abu na gaba hadisi kuma ya tabbata daga dan Umar Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi qala yace ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idza ajjala bihi sayru fi safari idan yayi gaugawa domin ana nufin in tafiya ta yi gaugawa da shi amma ana nufin in ya gaugauta tafiya domin shi ke gaugauta tafiya ba tafiya ke gaugauta shi ba an gane ni wannan shi suke ce ma al-maqlub yu'akhiru al-maghrib yana jinkirtar da maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal isha'i sai ya hada tsakaninta da isha'i kaga wannan ya nuna ana hada min ana hada sallar isha'i da sallata maghriba sannan kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Mu'adh dan Jabal ɗaya daga cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ama tabuka shekara ta tabuka yakin tabuka da aka je aka yi fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yajma'u bayna adh-dhuhri wal asr yana hadawa tsakanin azhar da la'asar an gane wal maghrib wal isha da maghriba da isha qala yace fa akhara as-salata yawman sai ya jinkirtar da sallah hatta kharaja sai da ya fita fa salla adh-dhuhra wal asra jami'a ya sallaci az-zahr da al-asr gaba daya thumma dakhala sannan ya shiga thumma kharaja sai ya fito zuwa ga mutanen shi ake nufi ba gida dai ba fa salla al-maghriba wal isha ya sallaci maghriba da isha'i jami'an gaba daya wannan hadisi imamu malik ya rawaito shi cikin muwatta sannan imamu muslim ya rawaito shi a cikin sahih kaga waɗannan suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje yaki ya hada ana akan balaguro to waɗanda suke cewa ba a da izinin a hada sai mu ce a'a bu ku fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin addini ba in baka yi imani da hadisin baka aje shi kace kai baka aiki da shi wannan kuma sai an haɗu ranar tashin alkiyama domin Allah ya ce mu bi manzo mu dai zamu bi shi to amma inda kuma wata qadiyya take da sabani shine shin in ana ruwan sama koko akwai laka jiya mun sha ruwa ko ba mu sha ruwa ba to in lokacin da magriba ne ta yi shin za a hada salloli ko ba za a hada salloli ba anan malamai sai suka ce akwai hadisi na Ibn Abbas an gane ni wannan hadisin yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haɗa tsakanin salloli fi ghairi khawfin ba cikin tsoro ba wala safarin ba tare ba shina akan balaguro ba wala matsarin sannan kuma babu ruwan sama wannan hadisin imamu muslim ya rawaito shi to nan ne malamai suka yi sabani wajen fassara wannan hadisi waɗansu suka ce an ce babu tsoro babu balaguro babu ruwan sama zahiriya sun kace kenan in muka ga dama muna hadan sallah kowane lokaci aka ce musu a'a bai yi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada sallah in ba da uzuri ba in an kan dubi sallolin sa duka kowace sallah yana da cikin lokaci an gane waɗansu malamai suka ce to nan aljam'u suri in ji malikiya shina barin sai lokacin wannan sallah yayi kusa lokacin wannan zai fita lokacin wannan zai shigo misali saura minti goma azhar lokacin ta fita sai ya sallah azhar lokacin ta ikhtiyari in kuma yana ƙara sallah lokacin la'asar ya shigo sai shi sallar la'asar sun kace shi ne abin da ake nufi waɗansu malamai imamu malik ya ce a'a a razalika kana fi matsarin an gane ni shi imam malik ya ce to ana ganin cewa akwai ruwa ne to da wannan ne waɗansu suka ce to in akwai uzuri kiyasin haufi za mu yi da uzuri na ruwa saboda in aka yi ruwa akwai matsala ko in akwai laka an yi ruwan sama gari ya taɓe ko an ce a zo masallaci mutane ba za su iya ba sai a yi sallar magriba a haɗa ta da tilishi saboda uzuri wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ayi qiyasin ta da salatul khawf ayi qiyasin ta da uzuri na balaguro wanda zai iya hana mutane sallah in aka yi magriba akwai tabo an kace a dawo isha mutane ba za su dawo ba to wannan sune uzurra waɗanda musulunci ya ba mu dama in muna da uzuri mu yi wata sallah a cikin wani lokacin ta mu haɗa ta tare da waccan a haɗa tsakanin azhar da la'asar ko kuma a haɗa tsakanin magriba da isha'i wannan kaɗan ne ko kashi ɗai wato ko kashi biyar cikin ɗari ba mu kawo mu daga abin da ya shafi irin waɗannan mas'alolin da salloli don haka muke kira ga ɗaliban ilimi da malamai in an zo kan bayani a rinka tattaunawa ana kawo awi da hadisai saboda da yawan mutane ba su san dalilai ingantattu waɗanda za su tunkara waɗanda ke ƙaryatar da ayoyi da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko don haka fa idza qadaytumus salata idan kuka ƙare yin sallah an gane to Allah subhanahu wa ta'ala ce fazkurullaha sai ku ambaci Allah qiyaman kuna tsaye jam'i ne na qa'im wa qu'udan kuna zamne jam'i ne na qa'id wa ala junubikum sannan ku kuna a gide an gane ko kun kwanta akan sashen ku daya ma'ana maimakon a ce fazkurullaha ala kulli halin don Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu cikin kowane lokaci mu ambace shi sai cikin wuraren da bai halatta ba a ambace Allah ko ba haka nan bane da ya ce a ambace Allah ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi ko ala kulli ahyanihi wani ce to ko ina in ka ga dama ka sai kaza a sai wuraren da suka dace kar ka zo ka shiga gidan giya ka ce zikiri za ka yi a tambaye ka wani lahiya a ce a'a an ce ku kira Allah ai Allah ya ce uzkurullaha bi tiran kasira yan giya matsala za ka samu da su ko ba haka nan bane gidan giya ba wurin ambato Allah subhanahu wa ta'ala bane dan haka fadhkurullaha ku ambaci Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ace akan kowane hali wanda ya dace a ambaci Allah sai an kace qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum shine malaman balaga suke cewa husnut taqsim a rarraba abu irin yadda ya kamata a rarraba shi fa idza ma'anantum Allah ce idan kuka samu natsuwa yanzu ma'ana hankali ya dawo fa aqimu salata sai ku cika sallah ku yi ta irin yadda an kace shi yasa wadan suka ce wato abinda ake nufi da qasru salah shine a rage raka'o'in ta in ana cikin halin yaki don an ce fa idza tuma'anantum fa aqimu salata kaga kenan in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ta yaki wadancan ko suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar sadaqatan tasaddaqaha Allah biha alaikum faqbalu sadaqatallah ko faqbalu sadaqata da haka sadaka ce an kace an yi muku sai ya zama to lafazin da yana dauka kowace irin kasa kasar ake faɗa ko kuma mu ce wanga kasar ta yaƙi ta tabbata a cikin alkur'ani in muka ɗauki cewa da suka ga cewa wannan alkur'ani bai bayanin sallar kasar ba sai zamanto su a fahimta su sunna ce ta zo ta yi bayani don ba suna nufin sunna ba ta zo ta yi bayanin kasar ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa fa aqimus salata ku tsaida sallah an gane ni to amma malamai suka ce shin yanzu lokacin da mutum yake son ya jera salloli an gane ni kana son ka yi sallah ana biyar ka sallah kuma wata sallah ta zo shin akwai lokacin da ya kamata ba sai ka yi aiki da tartibi ba ka yi maza maza ka gabatar da wanda ta shigo ko ko dole dina sai an bi tartibi malamai suka ce a'a shi tartibin nan wajibi ne na farko in ka tuna ka san cewa na bar azhar na bar la'asar to zaka fara da azhar da la'asar abu na biyu in lokacin su bai fita ba to shikenan sai ka yi kokari ka yi su raka'a biyar sun kai maka saura rana ta faɗi sai kai azhar ka sallami sai kai la'asar to amma in lokacin la'asar ne kawai ya saura raka a hudu ne za a samu kuma ga magariba za ta shigo to yanzu dole za ka gabatar da mini za ka gabatar da la'asar saboda lokacin ta ne magariba ta shigo kai magariba lokacin ta ne sannan sai kai sallar azhar saboda mi saboda nan ka tuna amma baka da ikon yi to abubuwan da suke hana a yi malamai suka ce suna da dama waɗansu suka ce shin mutumin da yake jahili ne shi bai san jera sallah ake yi ba sai zo ya tambayi malam shin kaka za a yi waɗansu malamai suka ce a babu matsala abin da ya kamata in jahili ne ba sai ya jiranta su mutum da har ya riga ya aikata babu matsala waɗansu malamai suka ce a'a in dai mutum jahili ne ba tambayi mallamai ba ya yi tafriti Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna dan haka sallolin da yayi su katar watar ya bubbuga su duk sun lalace sai sallah ta karshe ita kadai ta yi domin misali ana bin mutum azhar la'asar magriba isha'i an gane ni sai ya zo bai jira su ba ya fara da ta ɗaya da ta biyu da ta uku to sallar da ya ta ƙarshe ita kaɗai ta yi waɗancan sun lalace bai yi su daidai ba an gane ni sun ka ce jahilcin shi ba zai ɗauke mai uzuri ba amma wanda ya mantuwa bai sai da ya tuna daga baya sun ka ce to wannan an ɗauke mai domin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana waɗansu malamai suka ce to kuma da lokacin da ka iske lokacin farilla lokacin ta zai fita to dole wadda lokacin ta zaka haɗawa waɗansu malamai sun ƙara da wani abu suka ce shine sallar juma'a kai ne ka zo ba kai sallar asuba ba ka manta da ita ka zo za a tada sallar juma'a to yanzu wacce zaka gabatar waɗansu malamai suka ce na farko akwai ladar jam'i in kai yi asuba kai kaɗai liman ya ƙare kaga baka samun ladar jam'i na biyu juma'a sallah ce wadda mutum guda bai iya yin ta in an yi ta kuma bai yiwa a baka dama da kai su mutane ku zo ku yi hutuba ku sake yin sallar juma'a da haka za a gabatar da sallar juma'a a cikin wannan hali sannan a dawo a yi wannan sallah shi yasa ma wadansu suke ganin cewa in jam'i zai kubce ba to ka gabatar da sallar da ake yi sannan ka dawo kai wancan wannan shine abinda malamai suka ga ya fi tafiya tare da nasoshi kuma ya fi tafiya tare da maksad na shari'a amma waɗansu suna nan sun yi tsaye sai ka yi wannan kuma ka dawo kai wannan kai wannan kai wannan kuma hadisin da suka rike na ibnu umar hadisi ne wanda bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ce to fa idza tuma'anantum in kuka samu nutsuwa fa aqimus sala ku tsaya da sallah inna salata haqiqa ita sallah kanat alal mu'minina ta kasance akan mu'minnai ko mu ce ta kasance gun mu'minnai ko gurin mu'minnai ko wurin mu'minnai kitaban abu ne wanda an ka wajabta shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ko ko kitaban abu ce wanda Allah ya rubuta ta cikin alqur'ani ko ya rubuta ta cikin lauhil mahfuz an gane ni mawqutan abu ne wanda an ka sanya mishi lokaci haddadadde gobe in Allah ya kai muna rai za mu zo mu yi bayanin lokutan sallah kamar yadda suka tabbata a cikin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam amma na akwai jan hankali na farko kaga an ce alal mu'minina duk mutumin da adda imani bai dace ba ya bar lokacin sallah fita don an ce kanat alal mu'minina nukta ta biyu kanat ta kasance kuma har yanzu tana nan kakka ce a'a to Allah ce kanat alal mu'minina kaga zamanin su Qur'ani kanat alal mu'minina yanzu kuma Allah ya ce mana duk lokacin da muka ga dama mu yi sallah kaga wanda ya samu wannan fahimta shiwaka masu son su yi dara kaga sun samu sa'a masu shaguna sun samu dama su ma sun samu lokacin da ba sai su yi sallah ba yan siyasa mu an ce kamfani don an yahe musu kanat an kace yanzu ko Qur'ani ya ƙara sabga inna salata kanat alal mu'minina a ta kasance kuma har yanzu bata gushe ba alal mu'minina ga masu imani in dai kana da imani ta kasance tana da lokacin da aka kayyade mata ashe karamcin imani ko rashin imani ke sa mutum bayyin sallah cikin lokacin ta innal munafiqina yukhadi'una Allah wa adihum wa idza qamu ila salati qamu kusala suna jinkirta sallah daga lokacin ta ko su tashi zo suna ji suna suna yin kasala sannan kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya wajabta ma mai imani shi sallah alal mu'minina an kace dan haka wanda bai yin sallah daga nan wadan suka ce ba mu'mini bane domin mi domin mu'mini na yanta cikin lokacin ta shi ko wanga bai bayi ne kwata kwata to wanda bai yi suka ce ba mu'mini bane dan haka ya fita daga cikin musulunci dole a yi ta cikin lokacin ta in dai kana da imani amma ba wai kai zaman ka ba ba ka yin sallah kana yin abin da ka ga dama ba babu ruwanka da lokacin sallah in kuma ka mutu sai a zo a koya maka wato a zo a sa maka munan gidan radiyon ORTN menene suke sawa sai kaga mutum Kirista ko wani kahiri ya mutu bai sallah ko ko wani babban ma'aikacin gwamnati wanda ya mutu ko bai san ma inda gabas take ba amma sai a dauko wani wake ana sa mai yayi mutane suna nan suna ta zama suna jiran minana Muhammada ko Muhammada na take cewa ban wannan mata Muhammada mutum bai sallah kuma a sa mai Muhammada manya manyan ma'aikatan mu subhanallah daga ina kuma ka samu wannan duk mutumin da ya mutu cikin manya manyan ma'aikata ko kirista ne ko ko arne ne wanda babu ruwa ne da addini laizati ko kuma wani na wani dan giya na wanda shi sallah ba ta sha mai kai ba amma sai su samu muhammada babban malami in ya mutu shi na da akwai ba su samu muhammada kaga na bayan gala bari ha in aka ce shugaba na wata kungiya ya mutu an gane ni ko wani babban malami ya mutu a Nijar ana samu muhammada to dan giya in ya mutu wanda bai sallah kuma a samai muhammada kuma shi kenan sai ya ce aljanna wallahi muhammada ba ta saka aljanna wannan drapo da su liƙe kada shi wallahi aikin banza don sun ce ka mutu furla murdi fi wallahi aikin banza ne in baka sallah dole sannan kuma ina kira ga matasa waɗanda adda wayo sai kaga mutum wai an ce akwai wani abu da ake koyawa cikin kabari tunda in mutum ya mutu za a tambaye shi wa idza matal abdu ja'ahu fi qabrihi munkaran wa nakirun fa yaqula lahu man rabbuka sai kaga mutum bai sallah bai da wani aiki illa zina caca sabon Allah sai zo ce mallami abin da kaso akwai mai izamatul abdu sai a to cikin kawaidi akwai mai izamatul abdu shikenan sai hirke cikin kai wai shi wai in yace cikin kabari da yazo kawai sai ba malaiku amsa kai wannan wa izamatul abdu in ka hardace ta duniya 100 bisa 100 wallahi in baka sallah in ka zo bace ma za ta yi kawai kai sallah cikin lokacin ta in kana yi bayan wajen tun wa izamatul abdu kaga mata suna ta kokari a koya musu izamatul abdu da fasikai da waɗanda ba su bauta ma Allah amma su zo a koya musu izamatul abdu shikenan sai ka zo ka shiga aljanna wallahi ba ka shiga aljanna dan ka yi izamatul abdu wanda duk an mumini in dai yana da imani wannan tambaya Allah zai tabbatar da shi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce is wato ku roma kan uwanku gafara an gane ni kuma ku roƙan mishi tabbata shi nan ana mishi tambayoyi ko ba haka nan bane amma ba wai baka sallah ba kawai ka so da kaga mala'iki dukkan mantuwa da zamatul abdu har da wanda ya koya ma ita wallahi kana mance shi abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh